أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى إن شاء الله تعالى زامي درسينا قوم شاد أتشكل للتاهم مسائل الجاهلية زام دنكم بايك دنم تاشدق مسألة تا saba'in da takwas maliki cewa da'awahum su mutanen jahiliya suna da'awa suna raya cewa annahum auliya'ullahi cewa su masoya Allah ne su majibinta lamari ne ubangiji ya jibinci lamarin su min dunin nasi koma bayan sauran mutane wanda Allah ya rusa musu wannan abu ya nuna musu cewa idan dai har da gaske kuke ku waliyan Allah ne to fatamannawul mauta in kuntum sadiqina Allah ya ce ina wala ya tamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin Allah ce ai ba za su taba raya cewa su mutu ba sannan kuma mas'ala ta 79 malike cewa da'awahum mahabbatallah suna da'awar cewa suna son Allah sannan kuma a daidai lokacin da ma'a tarkihim shar'ahu suna barin shari'ar Allah fa talabahumullahu biqawlihi Allah sai ya neme su da fadar shi yake ce musu qul in kuntum tuhibbunallaha faɗi musu in har da gaske ne kuna san Allah to ku bi annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ba su yi haka ba kenan da a wasu ta ƙarya ce. Mas'ala ta tamanin maliki cewa tamannihimul amani suna da raya gurace-gurace alkazi ba wanda suke na ƙarya ka ƙaulihim suna cewa lanta masanan naru ai wuta ba za ta taɓa mu ba illa ayyaman ma'aduda sai wasu 'yan kwanaki ƙilgaggu. wanda Allah bayyana ƙaryan abin da suke haɗi sannan kuma a ina suka yi da Allah cewa kwanaki ƙayyadaddu ne wanda duka ya daga cikin abin da suke rayawa na gurace-gurace wanda yake na ƙarya maliki ta haka kuma Allah ƙara da cewa suna suna faɗa suna cewa lan yadkhul aljannata ba wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan aw nasara sai ba yahudi ko ba nasari shi ma duka waɗannan ƙarerraki ne suke wanda amani ne wanda suke alkaziba Mas'ala ta 81 Maliki ta ittikhadhu quburi anbiya'ihim wa salihihim masajid. Sun riki kaburrukan annabawansu sannan kuma da salihan bayi a cikin su a matsayin wuraren bauta. Ayi a zo ayi kabarin waliwa ne ko shehuwa ne a rika mishi dawafi. Ayi kaza a rika dawafi da sauransu. Ko kuma ba za a yi addu'a ba sai an zo wurin ko an aka zo wurin ayi yanka ko aka zo wurin a roki Allah. Duka waɗannan suna daga cikin ayyuka na shirka wanda annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya zo ya yaƙe su. Mas'ala ta 82 ittikhadhu athari anbiya'ihim masajid sun riƙi guraben annabawansu a matsayin wurin sujada, wurin sallah, wurin bauta a matsayin masallaci. Bi mana a ce ai wannan garin da shehuwa ne zauna ne ko wannan gari ne da annabiwa ne ya zauna ko wannan gari ne da kaza ya zauna. Sai a ɗauki wannan wurin a matsayin wani wuri ne wanda yake da wani fifiko na daban ana bauta wa Allah subhanahu wata'ala a wannan wajen irin bautar da ma anzalallahu biha min sultan ba Allah sa su ba mali ce kama zukira an Umar kamar da aka ambato daga Umar dan Khattab game da abin da ya shahi itaciyar da aka yi bai'a a ƙarƙashin ta manzon Allah amshi mubaya'an nan mutane suka rika aikata ayyuka na ibada a ƙarƙashin wannan itaciyar da sunan cewa ai wannan wani abu ne wanda zai kusantar da su zuwa ga Allah Umar ya hana su kuma ya sa aka sare itaciyar wanda wannan athar din athar ne wanda busu cikin addini wani abu wani kadara ce ta ubangiji manzo Allah ya tsaya a wannan wurin ya amsa wurin a karan kanshi ba wani fifiko ba gare shi akan sauran wurare sannan kuma ba wanda ya sa su aikata wani aiki na ibada irin wannan wuraren wuraren da aka sa ka kai ibada kayyadaddu ne wanda in ko ba nan ba to kowane wuri da kowane duka ɗaya suke mas'ala ta 83 malike ta ittikhadhu surji su mutanen jahiliya suna rike hutulu alal kuburi akan kabarruka sai ga an ma kabari an sa mashi hutulu an sa mai hutula yana haskawa wannan duka daga cikin ayyukan jahiliya sannan arabi'atu wa 80 mas'ala ta 84 ittikhadhuha a'yadan suna rikan wannan kabarrukan nan da kai ma kabarrukan ziyara a matsayin a'yad a matsayin idi idan aka ce idi shine abin da yake maimaituwa kowace shekara kaga haka zaka samu a yan bid'a har a yau zaka ga ana ɗaukar hamla ana zuwa kabarin wani duk shekara a lokaci kaza da sauransu wannan duka iya daga cikin ayyukan da wajibi ne mutum mai imani ya rabu da su gaba daya idan yana so ya wanye da ubangiji lahiya mas'ala ta 85 azabhu inda al-qubur suna yanke-yanke a wajen waɗannan kabarrukan na waɗanda ake ga cewa ‘yan ajin tabarkalla ne za a ɗauki dabba a kai irin wannan wurin a yanka wanda wannan duka iya daga cikin ayyukan jahiliya wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same su suna yi akan kabarin su lata da su uzza da su manata manzala sallallahu alaihi wasallam ya hane su sannan malaki cewa mas'ala ta 86 at-tabarruku bi atharil mu'azzamin suna neman albarka ta hanyar guraben wuraren da wasu suka zauna wanda suke ake ga cewa mu'azzamin manya ne yan ajin tabarkalla ne yake cewa kadarin nadwa kamar darun nadwa wanda yake garin makka inda ƙuresha suka rika tattaunawa duk wani decision kamar ka ce assembly da tasu wuri ne to wanda ana ga cewa wuri ne wanda yake madaukaki waftikharu waftikharu man kanat tahta yadihi bidhalika sannan kuma da alfaharin wanda wannan abin yake karkashin kulawan shi kama qila li hakim ibn hizam kamar da ake aka faɗa ga hakim dan hizam a kasancewar darun naduwa yana karkashin kulawansu sai kama wannan wajen kawai sai da shi sai suka ce bi'ta makramata quraish ka saida wuri mafi karamci na quraishawa faƙala sai hakimu ibn hizam yake ce musu kai ku shiga cikin taitayin ku ha zahabatil makarimu illa taqwa dukkan wani abin da yake na na wani karramawa na jahiliya duka ya kare illa taqwa yanzu kawai tsoron Allah ne yake aiki inna akramakum indallahi atqakum bai da alaka da wani cewa wannan darun naduwa ne na jahiliya wannan shine gurbin abin da yake na tarihin mu ne wannan shine kaza babu wannan kawai tsoron Allah ake bukata gabawa mas'ala ta 87 al-fakhru bil ahsab yin alfahari game da dangantaka mu ne suwa ne mu ne yan gidan suwa ne wannan duka iya daga cikin ayyukan jahiliya da yake wajibi mai imani ya nisance shi sannan kuma a daidai lokacin da mas'ala ta 88 at-ta'nu fil ansab sannan kuma da sukan irin wasu suwa ne kaza ne ai mu babu aure tsakaninmu da suwa ne waɗannan duk inda ka ji wannan maganar ta taso wanda ana duba famin suwa ne ba a duba nagartarsu to ka tabbatar da cewa aikin jahiliya ne yake nan yake aiki manzala sallallahu alaihi wasallam kuma ya tsoratar akan irin waɗannan waɗannan halaye da waɗannan ɗabi'u ubangiji ya raba mu da su ka ji mutum yana sukan wasu ai waɗannan hausawa ne a waɗannan fulani ne a waɗannan bazabarma ne a waɗannan kaza ne wannan wajibi ne mutum mai imani hudda wannan tunanin daga cikin kanshi gaba ɗayanmu mazalla ke cewa gaba ɗayanku daga annabi adam ne adam kuma daga ƙasa ne laisa li arabiyyin fadlin ala ajamiyin illa bi taqwa ba wani mutumin da yake balarabe wanda yake da fifiko akan baki ko wani baki wanda ba balarabe ba yake da fifiko akan balarabe illa bi taqwa mazalla ce sai da sai da tsoron Allah kawai wannan lokacin da aka haɗa mutane a hajjin bankwanan da manzan Allah ya ya tara su gaba ɗaya ja kunnensu ba wani wanda yake da fifiko akan wani karka soki wani saboda ƙabilar shi saboda halshen shi a idan akwai abin da zaka faɗi wa wani to sai dai ka faɗi mashi akan ya bar addini amma ba wani ƙabila ba in ƙabila ce kowa da nashi in halshe ne kowa da nashi kenan ana ana ana faɗi wa mutum yayi ba daidai bane ba idan ya taɓa wani abin da yake da alaƙa da addini haka mutum kada soki kada soki danganan wani mas'ala ta 89 iya daga cikin ɗabi'un mutanen jahiliya alistisqa'u bil anwa suna neman ruwan sama hanya suna neman shayarwa ta hanyar aiki da tauraru wannan haramun ne mas'ala ta gomiya tara daidai anniyahatu shine shelanta kukan mutuwa bima'ana mutum wani ya mutu ko wacce ta mutu sai a samu wasu wanda suke da sauti wanda suka iya kuka sai su riga daga murya suna boda suna nuna cewa fa wani mutum mai girma ya mutu wanda duka daga cikin ayyukan jahiliya an ba ku dama ku yi kwalla zuciyarku ta ji damuwa sannan kuma amma kar ku haɗu wata magana sai abin da za ta zama to yarda ce ga Allah subhanahu wataala sannan kuma irin waɗannan kukan na boda haramun ne mutum ya yi shi almas'alatu alhadiyatu wattis'un mas'ala ta gomiya tara da ɗaya anna ajalla fada'ilihim albaghyu ya daga cikin mafi mafi hutowa hilin falala ko kuma ayyukan da su 'yan jahiliya suke aikata shine albaguyu ƙetare iyaka akan wani ta'addanci shine Allah ke cewa qul innama harrama rabbiyal fawahish ma zahara minha wa ma batana wal baghi bighairi al haqq kaga al Allah ya hada shi da dukkan wani aiki wanda yake na banna fa zakara Allahu fihi ma zakara Allah an baci ayoyi da yawa akan haka wannan aya da makaranta tana daga cikin su sannan kuma mas'ala ta gomiya tara da biyu anna ajalla fadailihim al-fakhru walau bi haqqin ya daga cikin mafi hutowa hilin falala ta mutanen jahiliya shine al-fakhru al-fahari walau bi haqqin mali ce koda kuna da gaskiya ne koda mutun ya da gaskiya haramun ne a gare shi rika al-fahari rika mu ne suwa ne mu muka yi kaza mu ne muka zo kaza muka yi kaza in dai ba wani dalili bai kama na tilas amma haka kawai ka rika nuna mutane cewa ku ba wasa bane ba ko da a ce da gaske ne ma haka ne abin da kake hodi saboda wannan zai sa maka jijji da kai kuma wannan yana nuni akan rena wasu da sauransu shi kuma addinin musulunci bai da wannan ba walau bi haqqin fanaha anhu sai ubangiji subhanahu wataala ya hani akan haka sannan kuma mas'ala ta goma tara da uku anna ta'assubal insani li ta'ifatihi 'ala al-haqqi mutum ya ta'assubanci shine ruko da abu kamkam li ta'ifati game da inda su wanda yake marawa baya ɗan kotan su alal haqqi akan gaskiya wal batili ko kuma akan abin da yake ba na gaskiya ba amrul la budda minhu indahum wani al'amari ne wanda ba makawa dole sai mutum ya kasance akan shi a cikin jahiliya dole ka taimakawa wanda kuke tare ko a daidai suke ko ba a daidai suke ba kawai ku ta'assub shine dama asalin ta'assubanci riko da abu ko da a ce misali ba daidai bane ka ce kai mu muna nan fa zakara Allahu fihi ma zakara Allah ambaci abin da ya ambata cewa wala jirimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa Allah ce kiyayya da wasu mutane kar ya hana ku musu adalci ko da mutum misali makiyinka ne kai ko da ka hori ne za ka yi magana akan shi kai magana da adalci abinda akwai tare da shi ka hodi kare zamanto kiyayyar take tsakaninka da kai da shi ka rika yi mashi ƙarya ko kage kuna makamancin wannan الرابعة والتسعون مسألة قومية تارد هدو أن دينهم أخذ أخ أن دينهم سو متنن نجاهلية للي الدين سو yake cewa akhdhar rajuli bi jarimati ghairihi ana kama mutum a dalilin laihin da wani yayi eh sai wani yayi laihi kuma sai a kama wani ta azabtar da wani a dalilin laihin da wani saboda shi wani ana ga dajin tabarkalla ne ba za a iya taba shi ba Allah sabkar da cewa la taziru waziratun ukhra wizra ukhra wata rai ba ta daukan laihin wata rai kowa abin da ya jawo kanshi shi jawo kanshi mas'ala ta gomiya tara da biyar malaki cewa ta'ayirur rajuli bima fi ghairihi mutun ya rika aibanta wani shi bima fi ghairihi na daga abin da yake tare da wannan wani nashi faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran irin haka ya faru yake cewa sahabin cewa a'ayyartahu a'ayyartahu bi ummihi a'ayyartahu bi ummihi yanzu zaka aibanta shi ka kama shi da laihi a dalilin mahaifiyar shi Allah ce kawai dai inna kamru'un fika jahiliyatun kai mutum ne wanda akwai aikin jahiliya tare da kai kenan aibanta mutum akan wani abu misali yanzu la qaddara Allah Allah kiyaye wani yaro yazo akan hanya ba ta shari'a ba kaga zargin yaron da cewa shi dan shege ne kuna makamancin wannan kaga zargin shi wannan iya daga cikin aikin jahiliya ka aibanta mutum akan abin da bai ji bai gani akan shi ba ba shi ya zaba ba ba shi ya so ba ba a tattauna da shi ba kadara ta ubangiji subhanahu wataala ta kadarta mishi haka to bai kamata ba ku kuma ku taimaki shedan akan wannan dan uwan naku insha Allah ta'ala zamu dakata kenan a mas'ala ta gomiya tara da biyar sai mu tashi mas'ala ta gomiya tara da shidda